Assalamu alaikum wa rahmatullah. A ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin Tasirin Muta'allimi, Minutul Ulama da Rabbaniyin na Sheikh Al-Allama Ustaz Dr. Muhammad Sani Umar bin Lemo, Allah ta'ala ya tsara masa kariya da da shida wanda kuma ya dace da 22 ga watan Maris, miladiyar shekara 2025. za mu tashi a shafi na arba'in da bakwai durusun wa ibarun min hayati salaf haka ne darussa da kuma ababen lura a rayuwar magabata darussa da ababen lura a rayuwar magabata yana daga cikin abin da ake tasirantuwa da shi a fage na ilimi ko ka ce a fage na addini umuman da malamai shi ne ɗaukan darussa da ababen lura a rayuwarsu rayuwarsu ta ibada rayuwarsu ta ilimi rayuwarsu ta zamantakewa karanta tarihin malamai to ba komai ne ta sa ake tattaran tarihi ake yin kundi na biography ɗinsu ba sai don a ɗauki darussa a ɗauki ba ba manufar ita ce a bayyana wa duniya karamar ba ba manufar ita ce a bayyana wa duniya matsayinsu a wajen Allah ba manufar ita ce a bautatar da mutane da da karamin a manufar ita ce a ɗauki darussa ababen lura domin a yi koyi da su idan sun zama masu tsira to mai koyi da su ma zai zama mai tsira tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami wala malam yake wasala ilaina kasirun min akhbari salaf da yawa daga cikin labaran magabata ya iso mu asale magabata din na kwarai don fir'auna ma magabaci ne ko tadullu ala shiddati na'ayihim bi anfusihim an talabi shuhra labaran da suke nuni a kan tsananin nesanta kansu na ainihin amfusu ai ibadu amfusu ko ibadu amfusu nesanta kawunansu an falabin shuhra daga neman shahara wal irsi alaiha da kuma kwaɗayi akan shahara wa min zalika daga cikin abin da ya zo mana الحارث ابن قيس الجعفي توفي بعد الستين wannan tabi'i ne ya rasu ba da sittin bayan yakin sittin min ashabi abdullahi bin mas'ud yana daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud wa ali ibn abi talib radiyallahu anhuma da kuma ali dan abi talib dan Allah a gare su baki daya يقول تلميذه خيثمة بن عبد الرحمن الجعف الماجر مالا حارث wanda ake ce da shi kai kama ibn abdurrahman shi ma al-ju'fi yake cewa kana al-harith ibn qais al-ju'fi wa kana min ashabi abdullah yake malami na al-harith al-ju'fi ya kasance min ashabi abdullahi ya kasance daga almajiran abdullahi dan masu eh ita ji an ce ashabu sulan sun ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne aka ce ashabu su suka ce sahabban manzan Allah su bisa al'ada ba a cika fassara su da cewa ɗaliban sa ko almajiran sai a ce sahabban sa an gane ko saboda gwagwa gwagwarmayar ilimi kaɗai da shi ba gwagwarmayar ilimi ne da ya kuwa ta al'awwatu da haka abin da ya fi dacewa da su a cikin wasu sahabbai a amma in kaji an ce ashabu ahmad ashabu ash-shafi ashabu nu'in ashabu kaza abinda ake nufi shine almajirai وكان من أصحاب عبد الله ينا دقتين الماجران عبد الله بن مسعود وكانوا محدثين به wato mutane sun kasance suna mamakin nan wa kanu ana nufin annab kanan nasu mutane sun kasance suna mamakin ka fa kana yajlisu ilayhi rajul wa rajulani mutum biyu zuwa mutum ɗaya zuwa mutum biyu sukan zauna a wajensa fa yuhaddithuhuma ya ba su hadisi fa idza kasuru idan suka fara yawa qama wa tarakahu sai ka shiga akhrajahu darimi bi sanadin sahih yana karatu in yaga ana ta shigowa ana ana taruwa sai sai ta shi eh sai ji tsoro abin kuma ya fara zama shigantaka dan an ji wani hadisi za a karɓi mana to ya za ka ce da wanda yake kuma ba jama'a ya karɓa kallawa ya darasin nan namu ba a cikin to a so kai dai ba kuwa yanzu karatunmu na jiya da mutum biyar mutum eh yanzu kuka yi lalai mutum yanzu ya zauna sai awa guda kana magana wa mutum biyar ba ta don ga lokaci to malam shi idan ya ga ana zuwa ana zama sai ya rufe littafi ya tashi ya tashi a sai ya zama fitina alkama ibn qayyim an-nakhai المتوفى عام 62 بعد الهجرة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم an haife shi a rayuwar ma'aiki sallama yana raye wa haddasa an sahaba amma ya yi hadisi daga sahabbai Abdullah bin Mas'ud wa Hudayfa ibn al-Yaman wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum jami'an wadannan duk malaman sa ne ya yana yana da hadisi a wajen wa hadha al-alam malam yake wannan gawurtaccen malami al'alam asalin al'alam yana nufin wato lamba abinda zai abinda zai da zai nuna maka wata alama duk wata alama da za ta sa ka gane abu misali in a gari ne ka zo gari sai kawai an rubuta azare wannan sai fahimtar da kai gaba ɗaya cewa nan ne azare ka samu kyakkyawar wayewa ya zama alam ina nan an ce masa alam ne saboda tambamawa eh wannan bujimin malami ma'a jalalati tare da ɗaukakarsa wasu ake ilmi da yalwar iliminsa wa ulubu qadari da kuma ɗaukakar matsayinsa turiba minhu almashi ila qusuril umara an nemi ya zo aje wato zuwa gidajen shugabanni wa takdimu nafsihi ilayhi domin gabatar da kansa zuwa gare su ya'rifu lahu qadrahu wa manzilatahu domin su san wato irin matsayinsa su san irin darajarsa wa yusinu ilayhi wa yukrimu dan su kyautata masa su karrama shi lakin na hura faza a matsayin wa talabu minhu iqamata majlisin ilmi yatafaddaru suka nemi ya kafa wani majalisi na ilimi ya tafaddaru wanda zai shugabance shi farafaza aiban nan ma yake khawfan min ma'alati shuhrati alwasima saboda tsoron abin da zai je ya zo shine ma'alat abin da zai je ya zo na shahara alwasima wanda yake mummuna وقد أخرج الحافظ ابن عساكر سند الحافظ ابن عساكر يتسد حديث بإسناد عن مالك بن الحارث daga Malik bin Al-Harith an Abdurrahman bin Yazid qala qila li Alqama ibn Sayd an ce da wannan bawan Allah Alqama ala tazshan ukumara shin ba za ka lullube shi gabanni ba ya kamata ka san da ya kamata ka lullube su da baiwar da Allah ya maka fa ya'rifuna min nasabika san irin dangantakarka fa qala sai yace ma yasuruni annani ma'a alfai alfai hakan ba zai faranta mun rai ba ko da kuwa za a bani miliyan hudu alfai alfai alf alf miliyan alf alf miliyan wa inni akramul jindi alai yake ni ni na fi wato na fi runduna mafi karanci akan wannan wato matsayin da Allah ya bani da Allah ya ajiye da nake gina ai ya wuce in je ina neman cewa a sani karantin da Allah mutu ni akramun su idan suna da idan suna da runduna idan suna da jama'a idan suna da suna ganin nawa ya karanta bai ce aksa ba bai ce yawa ba bai ce a'azam ba bai ce girma ba bai ce ahsan bai ce mafi kyau sai ce akram shi kuma karanci ba babin yawa yake karanci ba babin shiri yake inna akramakum inda ba ya kun kun ga ba ce a'azamakum ba ce akramukum ba ce ahsanukum ba ya ce akramu magana ake ta karanci to Allah ya karrama ni karrama da ina jin cewa ina da abin da ya ishe ni bana bukatar ba dukkan saboda gudun shahara wakila da ku sai aka ce masa alatar shahadar masu to yanzu ba za ka ba za ka lullube wannan masallacin ba ka mamaye shi ba za ka mamaye wannan masallacin ba ba ta jilisu ba tufkin nasa ka zauna ka rika ba da fatawa ga mutane kana karantarwa fa kala sai yake turiduna an yasa annasu asibi kuna so mutane su take bayana waya kuluna suna cewa haza alkamatu bil qaisi suna cewa ga alkamatu bil qaisi abinda kuke so ke yanzu in ka karatu a masallaci in na iso a tare ni in na tashi ana dina ana cewa alkamatu bil qaisi to ban yadda ba to ban yadda ba kun ga irin wannan ita ce tarbiyyar da malamanmu magabata na wannan ƙasa na garuruwan mu da su da wadda mutum zai yi ilimi duk littafin da za a koya a wajensa da ka zai koyar da shi ba fassara da ka ba jan bakin ba da littafin a gabanka kana ja kana karanta yana gyara maka a zauren muktasar da ka ja ba dai ba haka ba ne gyara yadda aramomi suke yin satu arama ya zauna a jera allo tuli kowane allo ana karantawa ana karantawa da ta nan ba haka yake nan ba haka yake kuma allo ne ke ba to haka suka yi wa karatun a cikin karatun zaune amma ba a san su ba ba a san su ba saboda gudun fitina saboda gudun fitina وبعد موت عبد الله بن مسعود kuma abin da za mu fahimta shi ne wato waba wasu na cewa da kin da muguwar rawa garkin kashi da muguwar rawa garkin kashi idan mutum yana jin tsoron wajen yada ilimi kuma zai je jangolo kansa masifar da zai asara komai da komai ai malamai ne aunawa suke tsakanin mafsada da mafsada wacce mafsada ta fi muni wacce ta fi hadar wacce ta fi hadar ai ba ba sa karantarwa ba ne tun daga labarin su yanzu suna da almajirai suna karantarwa amma da wannan ɓuya-ɓuyar da haka suke ta karantarwa yanzu haka akwai malaman yanzu haka nan akwai malaman waɗanda suna kasarwa ba wasa yi bane amma su ba su shahara ba ba su shahara ba kuma in an nemi shaharar sai su rika nokewa amma gwargwadon waɗanda suka san su suna amfana da su to shi kuma isar da ilimi rasul ya ce ballighu anni walau aya ba sai an yi tururuwa ba ba sai an yi cikakkwari ba duk gwargwadon yadda ya samu Allah shi sa albarka sai ka ga mutum ɗaya ya ɗauka daga ilimin nasa ya ji ya ba mutum dubu shi kaɗai to ba abin da aka bari wato akwai wani abu guda wasu abubuwan Allah maɗaukacin sarki yana hukunta su ya tsara su don su yi wani amfani inda malaman da ba su irin wani abun ba to da mu ba mu samu kadar ko ba mu da ba mu samu izina ba domin da har ya kai ga an kawo ana kawo mana dan wa'azi kuma abin da suke akai din daidai to inda ba su hakan din ba to da ba za mu ji tsoro ba irin imam malik an nemi ya alƙalanci har da ɗauri har da bulala an tilasta shi amma ya ƙi kuma wannan in nasa da ya yi sai ga shi yanzu ana sako shi cikin babin tsoratarwa cikin babin tsoratarwa tare da cewa cikin shugabanci akwai alheri mai ƙarin yawa manzo Allah sallama ya ce shugabanni adalai ranar alkiyama za su tashi ta damar da Allah madaukakin sarki akan mumbari mai haske za a karrama su za a yi musu award amma sai gashi a gefe guda kuma yana cewa wani lokaci wanda ya shugabanci mutane ranar alkiyama za a zo da shi zai kwammace zai kwammace ya shugabanci mutum ba wannan ba zancen adali ko azzali kowa ne ta gefe guda ko za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne jagora ne alƙali ne mai hukunci ne mai zartarwa ne kamar yadda alkur'ani yake tafiya da irin wannan kusurubin na kwaɗaitarwa da tsoratarwa za ka ga faɗi rayuwa a gidan to waɗansu abubuwan suna faruwa ne domin su zamo daras da izina kuma su kuma irin waɗannan Allah ya ajiye su ne a irin wannan gurbin saboda su yi amfani irin nasu su zai zama abin wannan abin da tsarin ke kai a kai ma yardar Allah Allah ne musu ilhami da yin hakan zama a musulmi su samu ilimi dangane da irin wannan ɗabi'a tun farkon littafin nan mun karanta da kusurwa malami ba zai taɓa zama malami ba sai idan ya haɗa da tarbiyya idan babu tarbiyya sai dai ake yana da ilimi amma ba malami ba malinta sai da tarbiyya da haka shi yasa mai karanta malinta zai ci karo da abubuwa da yawa na tarbiyya sai da zai yi laushi har ya samu abin da ake bukata na tawalu da kankan da kai kuma ya samu kyakkyawan niyya da haka waɗannan malaman da yanzu muke karatu a kan su ba su ko kaɗan ba su saba ƙa'idar karantar da ilimi ba ko kaɗan ba su saba wannan ƙa'idar kuma sannan ba suna tuhumar kansu bane cewa su ba mutanen kirki bane a'a abin da suka riga suka sani na hatsarin da ke cikin shahara da girman kai da jiji da kai na hatsarin da ke cikin mummunan niyya don haka suke yi don su fitar da kansu kuma su fitar da wasu bayan rasuwar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu talabu minhu al-julusa makanahu sai suka nemi alkama a ya zo ya zauna a gurbin Abdullahi dan Mas'ud bi ta'limin nas dan karantar da mutane da kun ga shi Abdullahi dan Mas'ud yana yi da ka nemi alkama ya zo ya hau kujerar فرد الطلب ورفض فرد الطلب ورفضه sai ya kore wannan bukatu wa rafado ya ƙi fakat akhraja darimi bi sanadin sahih imam darimi cikin musnad ya fitar da isnadi mai kyau an ibrahim daga ibrahim an alkama daga alkama nukai sale yace kila lahu hina mata abdullah an ce da alkama lokacin da abdullahi dan mas'ud ya rasu law qa'atta fa'allamta an-nasa sunnata ina ma za ka zauna ka koya mutane sunna faƙala sai yake a turiduna an yuta a aqidi shin kuna so kuna so a take bayana ai an yamshi nasu kalfahu ta azimar lahu so kuke mutane sun ta tafiya a bayana don girmama ni wa hiya kinayatun an shuhra kuma kinaya ce akan shahara ma'ana so kuke kenan na shahara abin da zai labari na ana dina Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai sai shi kansa shi kansa Ibrahim an-Nakhai tabi'in jalil tabi'i ne babba akhadha al-ilma an kibar tabi'in ya dauki ilimi a wajen manya-manyan tabi'ai ya samu ya ya samu sahabbai yana yaro manya-manyan tabi'ai kuma su ne malamansa wa dakhala ala isha ummul mu'minin ya shiga wajen na Aisha ummul mu'minina wa kana al-fatwa bil kufa fi ahdi nan wa dakala ala Aisha ummul mu'minina ya ji wajen na Aisha koyon ilimi wa kana al-fatwa bil kufa fi ahdi ilai fatawa a kufa a zamanin sa shine kankan nan ce al-fatwa ilai a usulubi na malamai al-fatwa ilai dan da shine kankan wa ila amirin sha'abi sannan kuma haka amirin sha'abi shi ma yana wannan matsayin a fatawa a kufa lokacin qala isma'il ibn abi salih qala kana sha'abi wa abu duha wa ibrahim wa ashabuna da al-imam sha'abi da abu duha da ibrahim an-nakhai wa ashabuna da kuma jama'ar mu yastami'una fil masjid suna haɗuwa a masallaci da ya tazakaru nan hadisa sai su yi muraja'a sai su yi muraja'a na hadisi su ƙari junan ilimin hadisi fa idza ja'ahum shay'un laysa fihi riwayat idan wani abu ya zo musu wanda ba wata riwaya a kansa ramau absarahum ila ibrahim sai su dinka kallon ibrahim nan yana cikin yana wurin amma sun san shi ne kankat a wajen idan an zo wani abun da babu riwaya ba wanda ya san riwaya a kai to sai a rika kallon ibrahimu na kai ko wajensa akwai riwaya an san kuma akwai wa kana min adati ya kasance daga al'adarsa annahu la yuhaddithu bi hadithin hatta yus'ala an baya faɗan hadisi sai an tambaye shi ana muzakara ba ta kusa kusa na san wani abu ai kaza ka da'a yana ji za a zo wajen ana kiki kaka kiki kaka ana fama amma sai an tambaye shi Muhammad Musirin Al-Basri المتوفى عام 110 بعد الهجرة أخذ العلم عن بعض الصحابة ابن سيرين دو أن لم تكرم تعبد سنة سنة ابن سيرين أخذ العلم عن بعض الصحابة يا كوي علمي أو جمهور كاشي نصحابي كأنس بن مالك كما أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وحذيفة وجند بن عبد الله وجند بن عبد الله ابن جنادة وكان من أعلام التابعين kuma yana daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai wa ahadi kibarin muhaddisi fi asri kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi a zamanin wa ma a sihata ilmi amma ibnu sirin tare da yalwar iliminsa kana yakrahu shubha yana ki amma shahara wa kad bayyana zalika sabit ibn aslam al-bunani almajirin sa sabit ibn aslam ya bayyana haka haifu kala yayin da yace kala li muhammad ibn sirin yace muhammad ibn sirin ya ce ya abam إنه لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخاف لا مخافة الشيطان يأتي أبو محمد إنه لم ي- لم يكن يمنعني من مجالستكم باب أبن ديكي حنان زما دكو زونا دكو إلا مخافة الشهرة شهرة شهرة zauna muna karatu to ta ɗaukar zartuttuka na kan ba ma kuna kaiwa cikin gari kuna yi wa gariyar jama'a ana ta kura mu wanzu da maka Allah mana yake ka duba Allah maka rahama ila haula in dulla min kibarin ajam zuwa ga waɗannan al-dulla manya manya min kibarin ajam jami'i na dalil jamu tafsir kenan ko daga cikin manya manyan malamai الذين أخذوا العلم عن الصحابة waɗanda suka koyi ilimi daga sahabbai wa kibarin tabi'in suka koyi ilimi daga manya-manyan tabi'ai wa ma a ta'ati ulumin amma duk da yawar ilimin su wa tisa'i da'irati ma'arifi da kuma faɗin wato shatale-talen sanin da faɗin shatale-talen sanin a kanu ya kurahuna shikwa sun kasance suna tsoron ko suna cin shahara wayan auna bi an fusi anha suna kuma nesanta kansu daga shahara wa ma'a hada kulli wa yutalabuna bi tasaddud majalis al-ilm kuma ana neman su zo su jagoranci mazaunan ilimi lakinnahum yarfudun amma kuma suna suna ci suna kawarwa khawfan min ishtihari amri saboda gudun shahara al'amarin wa duyu'i fitike da kuma gudun yaduwar muryar wa ma'a hadha kulli duka tare da wannan faqad ja'ala Allah lahum manzilatan 'azima Allah madaukakin sarki ya sanya musu matsayi mai girma fi kulubin musulmi cikin zakatan kun gani ko tare da kaucewar da suke yi da ke da kyakkyawan niyya ne ko ba su yi wa Allah ne ba sai Allah ya ɗaukace su sai ya sa su a cikin zukatan mu sai ya sa albarka cikin ilimi shi ilimin da suke ganin idan ba kai kaka tsantsan ba in ba ka nema masa hanyoyin albarka ba zai yi albarka ba zai yi albarka za ka zo ka ta yaɗa kin kana ganin cewa hakan shi ne daidai baka damu da shahara ba baka damu da ake kaɗiya ba baka damu za ka tsoron komai kai kai kai kai kai kai shi dan yayi wasa da hankalinka ya sa ma wani abu a cikin ilimin wanda zai hana ka ba kowane jarumi bane yake iya ku ta fagen ilimi yayi yayi yayi ruwa yayi tsaki kuma ya tsallake ba kowane jarumi ne wani in ya fara cikin ne zan wani kuma zai iya tsallake wai hausa suna cewa ba shi da gashin wani sai su kuka wani walam ta zarta sahatu tarih mala yace littattafan tarihi ne safahat safahat ana nufin shafukuka amma littattafa a kai anan mala yace littattafan tarihi ba su gushe ba wa dawawilu ahli ilmi da kuma kundaye na malaman ilimi ta uddu bi zikri ma'asiri suna kuwa da ambatan ilmomin tasirin ma'asir ta uddu al'addu shi ne daga murya cikin hadisi ya zo afdalul hajji al'addu wa hajji mafi falala al'addu shine hajjin da aka ɗaga murya wa sajju aka zubar da jiki na ruwa a a daga murya suna da ajin kace ruwa a zan ba ta ba da wani wani sako da ruwa ya hada da kira ya hada da kira a cikin a cikin ma'anar ruwa da diwanai diwanai na malaman ilimi da rubutu bi zikri ma'asiri suna amo da ambaton tasirin waɗannan malamai wa sana'il asir ala ahwali da kuma yabo mai ban ƙaye ala ahwali na tasirin halayen al'asir an zan al'isir al'isir zare isir shi ne zare wa ina asirar bakur na da ake cewa afar bakur shi afar din ko ifar ko afar duk ɗaya ne turare ne bakur kuma nau'i ne shi afar din duwan turare ɗan da ke sunan afar ko afar shi kuma bakur din wani nau'i ne wani ƙarfi ne na daban na musamman wani kure ne na musamman na bakur na sunan shi afar bakur ko ifar bakur shine wato turare na wannan furan an gane ko to amma saboda mu adamawa ne shi ne maganin sai ɗauki wannan sunan sai ya sa maganin to sai aka ɗauka cewa eh yau da aka ji larabci za a ɗauka ma wani hadisi ne ya da wannan da wannan abu nan yawa kamar yawa kamar ke tumi kaga ji ya zo azali ne amma to wannan to wata ba shi suka yi ko sunan turare ne aka ba abun shafa aka ba abun shafa kama ta kulla ne masha Allah dalili ne dalili kan zai da sanin kuma abu amma da muka san wata gaba dalili yayi ki kike da shi a cikin abu wa sana'u al-asr kaga anan al-asr lafazin turare ke ne a fasahar larabci ba za ka ce yabon turare ba a'a an ambaci turaren ne saboda turare yake da ne yake da daɗi yake da tasiri za ka ka ɗauki ma'anar da za ta dace da abin da ake nufi da wannan auren da aka yi sa na ce wa sana'ar asir da yabo mai ban tsari ala ahwalin akan halayen wa rafi ne sha'ani da kuma ɗaukaka sha'ani wato da Allah ya dubi duniyoyinsu sai ya zama tare da hakan ya sanya su a zukatan mutane ya rubuta su a littattafan malamai sannan an batan nasu ya yafi sannan kuma wato wato sun zama mutane masu alheri a cikin al'umma wai a musulma ya ce man jawabu alillahi wa fa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai saboda Allah to Allah da kai wanzur ila halin al yau malam yake ka duba halin da muke ciki a yau a wannan zamani wa atabir bi unasi malam yake kai da akarin wasu mutane لا يكاد أحدهم ينطق بكلمة عربية صحيحة wani a cikin su ba zai iya maka kurki da kalmar larabci lafiyayya ba aw yaktubu jumlatan mufida ko ya rubuta maka jumla mai amfani da larabci kyakkyawan larabci ya rubuta maka ba zai iya ba lakin nahu ma'a dalika yas'a jahidan sai tare da haka zai yi gogormaya ya sai ya komo jahidan yana mai kokari menene maqamil a'la domin samun wani makami na kololuwa wa sadar muqaddam da kuma shugabanci na gaba gaba sai sun baya yanzu wallahi muna nan abin da baya yanzu kabar ma wanda ya tara wanda ya tara yake da abun fada kuma yake da yakinin ba zai tuntu mutane ba zai gaya musu gaskiya to naka da sauki kowanne akwai hatsari amma na amma ba mu muni irin wanda malai yake magana a kai ba zai iya larabci bai san fage fage na ilimi da ake da shi ba wanda suke kan wani mutum ya zama malami bai sani bai sani uktumu billahi azim mu abin da a gidan rediyo a gidan da a tiktok a zamanin yanzu ina gani ni ma ba kowa ba amma ni ma a ɗan rashin sanin nawa ina gani ana karanta bacci ba daidai ba ana kwaba a littafin tafsiri mutum sa a gaba ya karanta littafin tafsiri yi kwaba a karantawa ya fassara daidai sannan haka mutum ya sa littafi a masallaci yana karantawa kwaba kuma ya ɗauko ɗan media an kafa ya fi wasu malaman kyau an kafa ana ɗauka ana haskawa yana karantawa wallahi ba daidai ke karantawa wani kuma akan mumbari na juma'a yana kwaɓa larabci yana gaure larabci waɗannan ba bibiya ba tunda duniyar cike take da su haka za ta tsinkaya kan hanyar ta wani abu daban sai ka ji ana takwa rediyo nan a tafsirin da ake yi wani mukaddima mukaddima in zai fara karatu in zai fara shi daga mukaddimarsa cikinan za ka raina masa hankali me ya kashe wannan da ya sa wani lokacin hatsarin da muke da shi kenan da shi wannan sai a anguwarku ko a masallacin anguwarku ko malaman ku na islamiyya suka ce maka malam mu ma bana ya kamata a mana tafsiri mu ma salatin mun ya kamata a mana kawai shi kenan suka ce za za ka yi shi kenan ya je a yi shi tare da akwai waɗanda suke bibiyan kasar sai ya ji sai biye yana da hakan Thank you. akwai kasashen da hukuma take da hukuma na sha'ani amma Najeriya ba hukuma kasashen da hukuma take shiga irin waɗannan abubuwa yawanci shiga ne na kawo cikas eh in ka ɗaya mai irin a kane na irin ƙasar Saudiya da makotarta irin su Bahrain da suke da tsari irin nasu kuma manhaji guda ɗaya galibin kasashe da hukuma take shiga cikin hidimar to za ka samu cewa shiga ne na cikin shiga ne na cikin ko a ba wa ‘yan bidi a dama a takura sunna wannan shi ya fi yawa a takure sunna ko kuma a takure addinin gaba ɗaya a hana sakewa da karantar da shi takaitawa masu karantarwa damar musu wannan ta'amma da su amma ba a kokarin kasashen kiskara zuba kiskara zuba wani wani za ga cewa gwandama irin tsarin masu tsarin idan matsalar namu da abin da ke cikin sana hasa. Yakin ana ta barin damar mace. ana ta barna kala kala kala ya Allah ya tsawo malam yace kawai dan neman makami da kuma asadul mukam muqaddam wato samun shugabanci na gaba gaba wa kasbi shuhrat bainan nasi da kuma lalugan neman shahara tsakanin mutane wa an yuzkara walau bi su'i da kuma burin a ambace shi ko da ko da mummunan ko da dai da mummunan ambato ne shi dai shi ma a yi da shi a saha ta da'awa suna nan mala suna nan ba ya ban tausayi wallahi irin wanda zan gan shi a karama kallahu ya zai samu irin wannan gurin ya juya ya sa wa kansa kamara shi a salansa ko a ɗakin ko ma tafi ta kafa masa kawai malam ya kafa ba kuma ya tafi yi kawai sai ya tafi abu kuma kullum da sabon kwaikwayo da zai fitar kuma shi da kansa ya fi yaɗa ya buɗe group kawai yana tura in ya gama kawai sai tura in ya gama sai tura wannan abin yana yana daban wani ma layi wani layi kun san Allah wannan alama ce ta rashin malami Allah in tana da malami tana tsoron abubuwa da yawa tana tsoron abubuwa da yawa malamin kana bacci a wannan wannan abubuwan da kake yankewa na kiristin nan Allah ya saka da alheri kana fitowa kana yankawa ina ina ta maka magana akan bana son a dinga saka ban buɗa maka dalili yawanci kiristin da yake wurin da yake yankewa yake yaɗawa wurin tambaya an turo tambaya an amsa wal Allah ko kuna ganin amsa ta muku sai ta ba da sha'awa sai a sake ta sai na ga ana ana fitar da irin su na mutu in za a yi ban ki ba amma a cikin karan da kan ban gaya maka da ni ba sai yanzu zan gaya maka faɗi ina da ma'ana ina da ma'ana kuma suna bibiyar abubuwan abubuwan da kuma in dalili ya yi muna magana ina jin kunya malami ya gani a Facebook ko a TikTok wai ina karanta tambaya tambaya ake mun zan bada ina kunyar wannan shi yasa na fi sha'awar kawai a ji bayani ba tare da an saka tambaya ba ina kunya ya wai na kai waɗanda suke rubuto tambayar suke kawo mu su suna ganin matsayinsu da bukatar ba ta wuce kuma ni na da ta abin da zan faɗa wala Allah ni ma abin da na sani din bai wuce irin bukata to amma abu duniya yake wani malami malami shi bai yi ba amma kai ya kana a garin ana tambayar ka kana bada ɗaya bayan ɗaya ka karanta wannan ta amsa karanta wannan ta amsa kuma ka to bayanan zan ji suna da kyau amma tambayar su wannan kar a ce tambaya ka sai wannan sun kuma jaka da liki liki a da liki ba abin da ya na gaya muku wannan shine duk wanda kaga yana rawar kai yana faɗan abin da ya ga dama to ba shi da malami in ya san yana da malami mai ganinsa ko kunyar malamin sa inda kunyar Allah da mala'ikun da aka wasu ko malamin sa da malamin ya kamata ya daga ba to mai mafaɗi ya more wa sai ko malamin mu ga suna mana yi da gurbu suna mana abin da ka sani shi za ka faɗa ita tambaya idan an maka ita ko dai ka iya tsawara abu ko dai ka iya tsawara abu ko kuma ka iya tsawara idan ka tsawara matsala ka fahimce ta to ka yi rabi rabi shi ne ka faɗa abin da ka sani kar ka shiga cikin abin da ka sani idan baka iya tsawara tambayar ba matsalar ba ta zo maka ba to zero ka ce kar ke komai in Allah ya yarda in dai kana da tasawurin abu kuma ka faɗi iya abin da ka sani in Allah ya yarda ka tsira ba cewa ake karka ko ka sani karka to da shi ne nema a wajen naka a lokacin kishi wata ko ba shi da wanda ya cika ba shi da wanda ya cika bai san ina zai to dole ilimi hawa hawa ne ba za ka koya lambar ilimi kafin ka fara amfanarwa amma in za ka amfana ka amfana da iya abin kar ka ji nauyin kuma dan ba ka sani ba kake ba a gaban kowa ko a gaban mata islamiyya ke ban san wannan zan bincika zan tambayi malam ko kuma ku tambayi wani wannan ba gajiya ba gajiya ba wala haula wala quwwata illa billah الإمام الشافعي محمد بن سعيد مال الشافعي الإمام المتوفى عام 204 إمام صار اسمه في الآفاق malami wanda sunansa ya yawo fil afati a sasannin duniya tsara daga asai tsuntsu ko tsara kenan yayi ya fura ko yawo to kaga tunda magana ake na suna ne ba ba buga ba buga da shi ba sai ka duba wace wace alaka ce ta sa aka siffanta suna da furawa to alaƙar ita ce nisa da yaduwa duk abin da zai fura to yana nisa kuma yana yaduwa tsara kuma ku a sunansa ya ya yadu fit a saki a sasannin duniya wa shaharar kadamatu hulun ilmi wal islam hidimarsa wa ilimi da musulunci ya shahara wa taraka turasan jalilan kuma ya bar kaya mai dimbin yawa tura kaya amma na na ilimi a na kadara tura kayan ilimi ya bar kayan ilimi mai yawan gaske mutamassalan fi ilmihin wasu imamun shafi'i abun buga misali ne abun koyi ne kuma duk zai ɗauka abun koyi ne fi ilmihin wasu cikin iliminsa mai yalwa almuta'addid almuta'addid majalat wanda kuma yake da yawan fannoni shi Imam Shafi abun buga misali ne a iliminsa mai faɗi almuta'addid majalat wanda ya kunshi fannoni da yawa fanni da yawa ya sani ba kwa ji ana cewa Imam Shafi shi ne farkon wanda ya fara dawwana ilimin filosofi ilimin usul fiqh an tambaye ka farkon wanda ya dawwana shi ba mu shafi wa fi talamidihi wa ashabihi al a'immatu al daga cikin almajiransa daga cikin almajiransa da ɗalibansa da ke kewaye da shi al a'immatu al akwai manya-manyan malamai alladina anarul bashariyya bi'ulumihim waɗanda suka haskaka duniyar ɗan adam da ilmomin su albashariya duniyar ɗan adam wanda suka haskaka duniyar ɗan adam da ilmomin su wa uqulihim da hankular su wa mu'allafatihim da littattafan su da rubutar su wa ragama kulli zalika amma tare da duk wannan abin da aka ambata akan imamu shafi asha hadal imam wannan malami ya rayu وهو يبتعد عن الأبواب ينا نيسانتا أسكي ينا نيسانتا أحسك عشي ينا نيسانتا أحسك عوى ولا يسعى لتسجيل الحضور في كل موقف ثم بايع سيوا دكوما و لتسجيل الحضور ويدن سجل حلرتسا في كل موقف حديث معناه الإمام الشافعي دنيا يا جوزي to baya kokarin wai sai ya sajjala kuburin sai an san yana sai an san ya zo in masallaci ne baya cikin sujud da wai bari ya shigo ta kafin gaba inda shi shi shi malamin da in daurin aure ne sai ya je kwarkwajen alwalai ya zauna inda shi mai sune masu dare idan wani taro ne sai an ba shi kasuwar kujera a gaba high table sai anan zai zauna a'a shi bai damu da in ya je waje sai ya sai ya sajjala zuwa ba me sajjala zuwa bayyana ya bayyana ya zuwa jama'a an gane yawa wa qad tamanna an yantashira ilmuhu duna an yunsaba shay'un min imamu shafi'i yayi burin ina ma an yantashira ilmuhu ilmin sa ya yadu ilmin sa ya yadu nuna an yi saba shar'u min hudai ba tare da an jingina masa komai ba ilimin ya yaɗu kar a ce daga shi ne ya yi burin ويقول الربيع بن سليمان المرادي الربيع بن سليمان المرادي yake cewa دخلت على الشافعي وهو مريض المدري امام الشافعي ina shi ta wajen shafi wa kuwa maridun alhalin lokacin ba shi da lafiya fa ta'ala ni an ashabina sai ya tambaye ni jama'ar mu sauran ɗalibai fa qultu sai nace innahum yatakallamu innahum yatakallamu suna suna magana eh ma'ana yatakallamuna asali haka ya kamata eh fa qala li shafi sai shafi ya ce ma nazartu ahadan qattu ala al-ghalaba ta ganna nan ban taɓa yin muƙabala suke munazara ai ma ƙabal ma nazar ban taɓa yin muƙabala da wani ba qattu inda nake ala al-ghalaba wai akan burin ne nasara akan wannan shine arena yace wa biwuddi أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب يعني كتبه yace wa biyuddi kuma abin da nake nake so a raina bukata ta burina anna jami'al khalqi a ce dukkanin halittu ta'allamu hadal kitaba sun koyi ilimin da ke cikin waɗannan littattafa yani kutuba yana nufin littattafansa ala alla yunsaba ilayya min shay'un a kan kar a dan jingina mun komai daga ciki kar a ce na wani kar a ce na wani قال هذا الكلام يوم الأحد قال قال هذا الكلام يوم الأحد يوم الأحد يا فتوى مغنى رانا اللحد ومات هو يوم الخميس ثم يلقوا رانا الأحد ابن رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد البغدادي يا شهر ابن رجب المتوفى عام 795 جاءت عنه حكاية ملكها درس وعبرة an wata hikaya ta zo daga gare shi wani labari ya zo daga gare shi mil'uha darsun wa ibratun lil ulama wa talabatul ilmi jami'an cike take da darasi da abin la'akari ga malamai da ɗaliban ilimi ga ɗaya. Lafiya ma man ya amin ila nailin shuhura, musamman ma wanda yake wato wanda yake kai komo ila nailin shuhura zuwa neman shahara wa sana'in nasi alaihi da kuma neman mutane su yabe shi. وقد أخبر القاضي علاء الدين بن اللحام أبو الحسن علي بن محمد الحنبلي القالي علاء الدين بن اللحام أبو الحسن الحنبلي المتوفى عام 803 لتقض أخو يا بعد العباري فقال سيد ذكر لنا مرة الشيخ مسألة وترانا أو نكره الشيخ ابن رجب يا أنبتا من وتمسألة فأطلب فيها sai ya zurfafa a cikin ya faɗaɗa ta atnaba ya faɗaɗa ta fa ajibtu min zalika sai nayi mamakin yadda wato yadda ya san wannan mas'ala da faɗi haka wa min itqanihi laha da kuma yadda ya kiyaye wannan mas'ala ya kiyaye ta itqan shine kwarewa da kiyaye wa waqa'at ba'da zalika fi mahdarin min arbabil mazahib wa ghayr bayan nan haka sai mas'alar sai ta fado bi mahdarin min arbabil mazahib a lokacin wato a arbabul mazahib malamin mazhaba manya manyan malamin mazhabobi suna nan shine bi mahdar suna halarci wa ghayrihim da wasunsu فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة النبي ابن رجب بكم يكي كل رأس المسألة تافاتو قال جنجزم ما لم يأنهضوا أنا تيا مسألة أنا جبل ونسا ni ban ji wanda ya kama hanyar sananta irin yadda malami na ibn rajab ya santa amma yana gurin sai ya shiru da ce komai ba ko kalma ɗaya falamma fama yayin da ya tashi a wajen an tashi qultu lahu sai nake da malam alaysa qad takallamta fiha bidhalika al-kalam yace akramaka Allah wannan matsalar ta ba na ji ka taɓa yin magana a kanta ba qala sai yace innama atakallamu bima arju thawabu yace ana magana ne akan abin da nake fatan ladan wa qad khiftu min al-kalam fi hadha al-majlis na ji tsoron magana a wannan majalisin au ma hada ma'ana ko kuma wani abu mai kama da wannan ya fara ma'ana au ma hada ma'ana shine shakka ne akan an dauko abin da ya faɗa daidai ba kuma ba kuma ma'ana ba lafazin lafazin ma'anar kan daidai ne lafazin yana daga amana ta ilimi ka dauko magana kuma kan ji shakkan lafazin haka ya tafi ko ba haka ya tafi ba yana daga amana ta ilimi ka ce au ma fi ma'ana au ma ma'ana ko hadisi annan amana ce ne ka za ka ce ka za ka burga ka dauko hadisi ka karanto shi kana ji cewa ka samu shakku a lafuzza sai da kanka kana ji kana ji cewa akwai kalmar da ka canza ta kuma ba riwaya ba ce amma maimakon in ka faɗa ka ce au ma fi ma'ana maimakon ka nuna cewa lallai abin da ka kawo ba lallai ya zama lafazin lafazin haka ka kawo shi ya ka kawo shi haka amma sai mutum kawai sai ya wuce auka ma kala shi ne auka ma kala shi ne shakku na cikin lafazin sai ibn rajab ne ke ina magana ne akan abin da ke tsammanin lada wani tsoron yin magana a wannan wajen domin manya-manyan malamai ne a wajen a ce ni na warware matsala ni na warware ta alhalin kowa a cikin yana da yana da makana da ahaliya da zai je kare bincike akan ce bai ta dan me zan yi zalaka zance a cikin na yi bayani na jin tsoro wa ma'ana kalamin ibn rajab ma'anar maganar ibn rajab al-hanbali annahu indama kana yuqarriru al-mas'ala bi sallati yayin da ya kasance yana yayin da ya kasance yana yana feɗe wannan matsala ga ɗalibansa wa ya bahatu hamin jami'i jawanibiha yana tono ta daga dukkanin sasanninta kana hadafu misalan ilmi sai bukata su shine isa musu ilimi ba wai nuna musu ganewar sa ba ya gwada musu kwarewar sa bukata su shine sadda sakon zuwa gare su wa ifhamuhum al-murada min al-mas'ala ya fahimtar da su abin da ake nufi da mas'ala wa hukmaha da kuma hukuncin ta mujarrada min kulli shay'in illa hisab al-ajr min Allah ta'ala yana mai wofanta daga komai in banda ladan da ke wajen Allah in banda tsammanin lada da ke wajen Allah madaukaki lakinnahu lamma kana hadiran fi majlis ahli ilmi daidai lokacin da ya samu kansa a madarasin malaman ilimi wa wurzat almas'alatu fil mubahasa sai kuma aka bullo da wannan mas'ala dan bincike sha'ura fi nafsihi sai ya ji a ransa annahu law takallama bima indahu min al-ilm da zai yi magana da abin da ke wajensa na ilimi akan mas'alar yakunu lahu min zalika haddun nafsi to zai zama yana da wani kaso na kashin kansa a cikin haka haddun nafsi zai zama yana da wata gajiya na so na kashin kansa a cikin matsalar wa hubbil buruz da kuma son bayyana wa tafawuq alal aqran da kuma neman darewa sama da abokai fara'a annal imsaka an al-kalami khairun lahu wa aqwa sai ga ja bakin sa shi daga yin magana ya fi alheri kuma shi ya fi wato daidaituwa a ta la ya ka fi mahdurin har kar ya je ya fada cikin abun kyama wallahu a'lamu Allah shi ne masu sani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta